واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahlus sunna da jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a biyu ga wata na zalqada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da goma ga watan biyar dubu biyu da ishirin da hudu a darasinmu na ƙarshe muna cikin surata sad mun tsaya aya ta 64 kina sha Allah yau za mu yi aya ta 65 ɗan wa kamar da yadda ke da tsarin cewa a irin wannan hali na damana matuƙa magariba ta yi ba hara ruwa ba mun sami shigowa wanda suke nan za mu hara karatu da su na ganin masu shuraren gaubin musulmi wanda suke wani wani ba tsaidawa don wasu ba su zo ba kenan wanda ya riga ya shigo matuka dai an shigo masallaci insha Allah za mu yi karatu da wani abin da aka samu insha Allah kenan wanda zai ke tawarwa ya ke zuwa zai zuwa ta gida ke insha Allah akwai tambayoyi akwai tawarwa yana maganar alejus ya halitta ga mai mata sama da ɗaya ya je wajen ɗaya ba ran kwananta ba ya ce ya ji wani malami na wannan magana sani ma na ji wani malami ya kawo wannan magana amma ban san madogarar shi ba don a shara biyar la'ana take bayani a nan sallallahu alaihi wasallam yana kewayawa cikin dukkan dakunan matan shi amma nungiyar masu ba ya saduwa da kowace a cikin don haka kuma duk da ta na magabata nan nan almuguni kwarai kusan cewa sun yi magana akan cewa bai halitta ka sadu da wata a kwana wanda ba naka ba har masu malamin na kawowa yardo ne in har bukatar ta kama tun da a wannan wuni me aka nan raba kwana an hanyar wani abu me hasilin ma raba kwana an bukata ta kama biyar bukatar a wancan gidan ba nan ba shi malamai suna ga a wani halin hamma in za ka ba waccan mai kwanan wani abu sai da wani abu dai na abu shi dai an kane uzuninta haƙƙinta ne ta bari ba laifi bari ba amma bai dace ba ni musamman dogara ba da za a kawo da wannan mas'alar kwana ba kwanan ta ba Allah wa Allah sai iya maganar bashi ya hau yana bin mutane bashi lokacin zakka yayi yana kenan suka ta kadarori a hausa iya da kayan saidawa babu kudi likitir babu kudi a hannun shi to kenan yaya zai da maganar zakka to ai shi kullum abu da shi haja kadara za mu ce bida'a ba kudi ba ba su da kumci na hudda zakka in lokacin zakka ya yi an baka dama wannan bashin da kake bi da ya zo ko ku kaya misali kuma misali kuma sun zai masu kaman iya wannan manyan kaya ne irin wani mota wani kaya da ake ajiyewa a sai da jumlace an baka dama durar da ka saida ka huda zakka ka bada an kaya ne masu jumlace da ake ajiyewa wannan kuma cewa in ma ba kana kuma ba manyan bane dai mutaka kana da kuɗi kana da kaya ba kuɗin za ka huda zakka lokacin da ka samu ba mata da komi sai ka huda daidai haƙƙin Allah ka huda amma ka sani a rana kaza kaza ka mallaka a kaza da wata kaza to abin bada wanda ya babu na kudin sai kai lokacin da kudin suka shigo sai ka huda daidai haƙƙin Allah da yake kanka ka bada wannan shi ne kamar amma na kan samu wani lokaci kuma kayan nema bashi kana da bashi masu yawa a waje lokacin da kayi to wannan an baka dama abin da yake hannunka a wannan lokaci kayan da kuma suke hannunka ka huda daidai abin da yake hannunka bashi da yake waje kana da dama da kana amsarwa kaɗan ne da yawa ne duka wuce daidai hajjin zarka a cike ka ba ko ne wani yanzu kaɗan ko da yawa mataƙa ba shi ne a nan ka zubi ka naka ba baka wuce zarka abin da jikan ka ba ya ba ba kan shi amma an baka dama duk da ka amso ko jika ɗaya baka ko jika biyu baka wanda ko jika ɗari a ran nan duka wuce daidai nawa ne zarka jika guda ko ta jika ɗari ko ta miliyan guda ya ka cire sai ka ba da hakan haka. Mishi yana mai sauƙi ba. Sai wannan hali to wannan yana ga masu ko aikin hajji ne wai zai iya yin umara a kowane sati dan uwa ba kayyade ba yawan umara a wata ko shekara amma abin da yake da matsala babu umara kana cikin makka ka je ka yi umara ka shiga ga mutane da ake umara mutum aisha wani ya zama kamar al'ada ko abu ne da kullum wani madara ma ya umara biyu ya yi biyu wata ko ma ya fi ko da kullum ya umara ya so kai masjid aisha ya dawo to tambayar da yake yi zai yi umara sau biyu kuma da ina ne mai kashi yan uwa ka karanta dukkan mawaƙi da ake kana shari'a ko a cikin malikiya ko a ɓangaren sunna ba in za ka ansa masjid aisha mikati ba mikati bane ba masjid aisha wanda shahara a yau masjid aisha ta ga ta ma baka ma amma da mutum ce na layi masjid aisha masjid masjid aisha ko umara umara umara a harami suke muku ku kashe ku suke ku yi niyya ku dawo wannan bai cikin sunna kuma sai ya mutum da suna ji malaman su kusa ta malaman harami suna kullum ji hankalin mutane da magana wannan abin ba shi da asali a sunna amma mutane ya zama kamar al'ada cikin majiki da kurum sai umara biyu wani abu kullum haka suke gaskiya ba shi a sunna asali abin da kamar bannin wallah ya kawo asalin matsala inda ta wakana aka ɗauki masar aisha maganin mikati duk da ba mikati ba ne ba ko na maka ko na ko na abu aisha da lokacin da aka zo aikin hajji radiyallahu anha sun zo aikin hajji sun shigo kayan aiki annabi ya same ta tana kuka lahiya ne gano ita anusis a cikin kiran jini ne ya zo miki ta ce yi jini ne da ce wannan kakki za ta da hankalinki abu ne da allah rubuta ma ɗiyan hawa mata ki yi wanka ki wanke jikinki duk abin da ake ɗakin hajji a je a yi da ke ko miki amma kakki ta wafa shi ɗakin allah har sai kin samu ɗanki aka je mina da aisha duk hawan harfa duk abin da ake nufin da duk abin da ake aikin hajji mace mai haila tana iya duka duk abin da ake ban da tawafi kun tana yi matsawafi da abin da ke bayan shi sa'ayi kenan ta da abin da kun kai hana azkar bayan addu'a haila kenan haka ya gaya mata da alƙari ya gaya mata cewa tawafin da zaki daga baya dan daga can sun zo da niyyar umara yace tawafin da zaki na baya na bayan arfa bayan jiwa ya isar miki umarar ki hajji gaba daya dama ke ta samu fara amma ta gada hankalinta sai ce ma abdurrahman dan uwanta muna yau ka tafi ka tafi da ita tushe wurin nan a yau ta tafi miki wurin kake a yau kusa da sha ka tafi da wannan wuri ka je da tashi ma na shi da mun sai ka ce shine wajen halin ba ni kace ba wajen halin ne ka je ne ne ka shigo da ita ta zo ta yi umara shine ta je ta zo ta yi a ce annabi ya je kwanta hankalinta kuma ita da mun ta samu umara an ce wannan abin da ya wakana da manzala ma aisha ba a taɓa samun ba wani sahabi ko cikin matakan sura salama ɗaya wanda ya taɓa umara daga wannan wani wala manzon Allah daga ba da wala abubakar ko mutum sai ko sauran matan annabi ko matan sabai babu wani ɗaya cikin sabai wanda ya taɓa umara daga wannan wani ba ta ba babu shi yace asalin kenan ga dalili shi albani ke tare mata dan ma har da zai iya yi wahayi matar da ta shiga halin Aisha sai ta ta je ta yi ta zo da harami da niyya da komi na aiki kuma na jini ya zo mata shi a wannan halin shi ne ɗin ma hadda zai wakana ita ce za ta iya yin wannan umara daga wannan wannan da aisha ta ma haka kurin lafiya ke lau kai lafiya kare namiji ba wata madogara ta shari'a da aka ba da dama yi kuma daga wannan wurin dukkan malama haka har a yau haka suke wani mutane su ji mutane a za a bayan kamar al'ada amma malama hatta malama harami suna tana bayani hatta imama da ke tabi mace yin ka dawo ka yi tawafi kai da kake cikin maka ko dan maka ko ba ko ka shi ka umar ka kurin ka yi tawafi shi ne marka nake cewa kai gaje wannan ka dawo tun ka tawafi no ko ka ba gare ka kafala a takeice kai in ka isa na kun kai wata tawafi kai wata tawafi amma maganar umar ya bi uku amma inda Allah zai kaddara ka je ka yi aikin haji ka yi umara tahiyya ta kama zuwa madina ko nuri wajen wajen miƙati miƙati ba ba a wajen mika ce imanin wancan zaɓe ba sai ka wuce wani bulaguro kana iya dawo an ka biyo ta mika ce to a nan kana da dama ka yi umara ko da kwana nawa ne saboda ka biyo ta mika ce Allah sai to ina ka mai gwajin wani nan a zama mika ce shi kenan ina ga nan nan ne kwarin alarama sai ka ja aya ta 65
قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما أنا ملهم وما من إله إلا الله وحد القهار Allah subhanahu wata'ala na ba man gashi umarni ya gaya wa duniya farko suke ƙarshen mushrikai cewa innama ana munzir ne matsayina ma kun mai gargadi ne baki na galgadi bana ma kowa hisabi bana tasa da kowa bana ko ba da nan kurin aiki na galgadi ta rage gare ka ko kai ko ka bari matsayin shi mai gargadi ne kashe ne mai kashe ne kashe ne maka kaza ko kaza kaza akwai kaza abin da yake tabbas cikin babban aikin da yake karantar da su babban sakon shi wa ma min ilahi illa Allah babu wani ilah kab ku ta zani ku ta zani babu wani ila ilahi babu wani ila illallah ko da Allah kai ta jerowa doni abin bauta na gaskiya ilama abu bi haka ba wani abin bauta na gaskiya sai Allah kadai Allahu ne kadai ila duk wanda ya dauki nashi sai aji ga ilaha na gaskiya shi ne Allah wannan kowa da irin nashi ko ta kasa zamani da kowa yanzu dai karantar wanda yake yi isar da yake babu wani ilaha ba za ba haƙƙin bauta sai Allah kaɗai ba a gama Allah da kowa ma'ana shi kaɗai ne Allah haka ba kan fada kan wani kuma yake da siffa daga cikin siffofin Allah alwahidul qahhar Allah shi kaɗai ne alwahid makaɗaici idan bar shi da abokin tarayya wani Allah kaka ji wani daban shi kaɗai ne kawai kaga wani daban Allah ne kaɗai kuma alqahhar wanda yake mai rinjaye kan duk abin da ba abin da ya alqahhar كما لوكتي غدا رب السماوات والارض وما رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار كما شي الله شي الله سورا abun bauta da abusan ka ne na gada ko na ga ya kamata an kama wani abun bauta wannan mutum mutane suke zaba san kai ne kowa yake amma shi Allah haƙƙin bauta gare shi illa mutulu wanda kan gare kurin kai kuma san kai butulci shi Allah da ya aka kace a kada ta da ibada shine rabbu samawati wal ardi ma bainahuma shine ubangiji mamallaki mahalicin duk abin da ke samai da kasai da kasai da abin da ke kan ke shine ubangiji komai gaba daya sama da kasa da abin da ke kan shine ubangijin su mahalicin ko mai mulkin kuma al-aziz Allah maboyi abin da ya sun ba abin da ci gagara shi amma a lokaci guda algafa mai gafa alabai zalunci mai gafara ne za ka laifin gafata maka da aka da ɗabi'a ma haka wani yana mulki to abin da kama karya ne allah mai iko ne cikakken iko ba wanda ci gagara shi a lokaci guda kuma algafa iya yawan amsa tuba an kawo tuba kai da yi allah da gafarta an sa amai da yi amai banna amma sai gafarta a rage ma dai allah ke ka allah hana zina shan giya ƙarya ajin da kenan zana ajin kenan mori ajin kenan kaza banna ne Allah ga lokaci guda sai halaka da kai ba a wani hana shi ran da sai amma kuma he barka ran nan korin ya ma ka tarar tuba ka tuba duk laihin na baya Allah sai gawarta baya gawarta maka ya saka gidan aljanna kuma kai ne aljanna an gata karban an gata kuma sai Allah ke shi alkafa kai laihin arihi ba ba kama ka da shi قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون نعم قل هو نبأ عظيم كباس لاباري cewa wannan alƙur'ani wani labari ne mai girman gaske in ka neman labari na gaskiya mai mahimmanci da babu shakka kan shi ba zo alƙur'ani labarin kotu abin da ya kashi da cikin gaskiya babu shakka kan shi ya yi makana na aka yi da alkuwa mutum zai a gaban ka kwanan wani wanda ba gani ba aka yi duk labarin da ya kama ka labari ne na gaskiya ƙorani shi ne labari babban labari a ƙorani yake amma duk da haka an tuma an mu wadatu ku mutane kuna bijire mishi kuna kawo da kai game da alkur'ani kuna kama kame babu littafin da ke shi kuna bijire mishi ne a yi anawar ƙasa wata rana sai ga wasu takardu a hannun wani hatab umar samun wani an da kitab labaru na an da kitab annabi ya gan fuska umar bai gani ba annabi ya bata ne sai su kuma baka abinda kana da annabi shira annabi ya fuska tarja ya ce umar a mutahawi kuna antu kuna cikin kana kuna cikin hudu ne ya ce na zo muku da addini sabo ful lafiyayye ya ka da kama kame labarin ƙarya kama kame labarin kwashe kwashe kwashe ne ba ba kasa hannunsu na zo muku da addini ful daga allah kenan can na nan gaskiya zo da mun na bar waye da da Qur'ani hatta labarin annabawan nan su in kai kirista ne mana sare labarin da ya zo a Qur'ani na Isa dalla dalla babu shi da tasbab ya labarin ayyuka da gangariya dalla dalla babu shi a wurin su ai Yahudawa ne aka Musa baban annabi da Allah ya mada cikin Qur'ani kamar annabi Musa da Fir'auna haka nan labarin gaskiya iya nan shaddida matsayin alkur'ani duk labarin gaskiya ne amma kun kawo da kai kun bijire mu ya lashe makana ne ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون
ma kana li min ilimin bil mala'i al'a iz ihtasimun ni ka gaya cikin maza gaya musu ba ni da wata masaniya game da tattaunawa ta jama'a ta sama ta mala'iku ba ni da masaniya tattaunawar mala'iku lokacin da suke tattaunawa to nan malaman tafsiri kamar ibn kasir shi ya kawo masala ce biyu sananna bangare ɗaya bangaren hadisi ya kawo ta ɗaya bangaren wasu ƙura'ani ya kawo abin da ke bayan wannan aya menene nan wasu na ɗaukan aya da za mu je a gaban wannan suke ba da labari lokacin da allah zai halarci adam da ya ci gama da yaku matsayin shi kaza kaza kaza shi ne tattaunawa wasu ce a akwai tattaunawa wata zo a sunna kuma ta tabbata wanda za mu karanta da mutu kanta ta anan kamar ibnu kasir ya kawo ta wanda ce ta wani ko ne ya tabbata amma a wanne ne wannan aya take magana ko ne kuma tabbata shine ruwayar da take ta mu'az bin jabal yake cewa ya tabbata alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ka kadatu mithla subh hatta kidna natara ash-shams فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فسوى بثلاث فصلى وتجول في صلاته فلما سلم قال صلى سلم كما أنتم على مسافكم ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم غدا إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا لربي عز وجل بآخر سورة فقلت فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري يا رب أعادها ثلاثة فرأيت و... فرأيته وذا كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين كدري فتجلى لكل شيء وعرفت فقال يا محمد فيما يختتم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما الكفارات قلت نقض الأقدام للج- للجماعات للجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند- عند عند الكريات قال وما الدرجات الأولى وما الدرجات قال قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام قال صل قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها وتعلموها abin da ke wannan ruwaya ta eh, mu'adh bin jabal ko ruwa ta tabbata yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi jinkiri hutowar sallar asuba jinkirin da yace hatta kidna na tara shams har kaman duwar hudu gari kenan ya ke fau har kusan bullowar rana makarar da aka yi kamar tauto rana tauto ba sai ya huto da gaugawa yasa aka tada sallah sai sallah bijira da ya sallama sai ce kamar da kowa tsayen da ke kowa tsayen da ke kowa tsaya a wajen da ke kira kawai da kusa kawai da kusa ku tsaya sai ya zuci amma da ce sai annabi ya kallo mu sai ki ce musu zan ba ku labari abinda yau ya tsare ni a sallar asuba ya ce na tashi cikin dare na sallaci abinda Allah ya kaddara mun na sallah sai gengedi ya kama ni barci doki ya kama shi ya ce da na halka shi ne kenan abin da ya sa a wannan hali da na makara menene ya gani a maholki ya ce na ga ubangiji na a maholki wa kusan guri ne yau kuma sai masu ganin annabi annabi ga Allah yi a maholki ne Eh, a maholki ne ya ce na ga ubangiji na a maholki cikin kyawun kyawun sura ubangiji ya ce mun ya muhammad akan me jama'a ta sama ke tattaunawa na ce ya Allah ya ubangiji ban sani ba akan me suke tattaunawa ya sake mun ta hidda su uku akan me jama'a sama ke tattaunawa na ce ya Allah ya ubangiji ban sani ba yace sai da na ga mai haka yace to tahin shi a kirji na har na ji sanyin tashi yace sai ya yi mun komai yanzu kenan a da abin da mu sani ba yanzu an buɗe mu komi sai sake tambaya ta a kan mene ne jama'a ta sama ke tattaunawa tunda yanzu ke na buɗe mu shagani har mu zai ya guda mushi sai na ce mushi suna tattaunawa fil kafara abin da ke kafara na kurakurai sai ce me kafara na ce abin da ke kafara kurakurai tako takin mutum zuwa masallaci bakinka duk taki dan wata tabbata duk takin guda zuwa masallaci za a baka lada a kankare ma zunubi a daga maka daraja a wajen Allah taki daya zuwa masallaci daya da uku a baka lada a kankare ma kurakurin a daga maka daraja a wajen Allah duk ba guda zuwa masallaci taki zuwa masallaci ka wani kina ce abin da ke maka ka fara kurakure gaba ya ce da zama a masallaci bayan sallah kana jiran sallah tuzi ba mai magana ba muna jiran sallah isha zana ce wannan zama da kuke yi ana ba ka lada gwalgwadon zama da kai kamar kana cikin sallah ne ladanka kuma malakun da ma da alama ka sullu alama ala sama addu'a ta malakun Allah gafarta bawanka suna mana addu'a mala'iku suna muku addu'a eh ga wannan sakina da rama da wata Allah da yabo da Allah ke muku tsawon lokacin da aka yi kayan a sallah kamar kana cikin sallah ke shi ma ke wannan da mai gari ta kenan wannan zama ana jiran sallah iya cin abu mai yawa mutum ka fara kurakuran shi magana kenan ya ce da cika arwalla lokacin da baksan taɓa ruwa kada san hana ka alwala ka cika wanke guraben alwala a lokacin da jiki bai son ruwa ya ce to me darajojin da kace san tattara cikin darajoji ya ce darajojin abin da ke babawa daraja kenan ciyar da abinci a balle a lokacin yunwa tsada wani bai iya saya ka ba da abinci ka ciyar da bayi da kyakkyawar kalma ga mutane ulul nas usana ba ka bakan magana daga mutane magana kyakkyawa ba ka bakan magana ya ce da yin sallah cikin dare mutane na barci ka tashi ka bar shi buɗa ka bar kofi annabi ke cewa lokacin da bawa cikin dare ya tashi ya bar shi buɗa ana da buɗa mala'iku ga bawa na nan ya bar shi buɗa shi mai karshi ya bar matar shi ya zo don ni kura Allah na gwada mala'iku ya gwada mala'iku kai kana cikin wannan hali kai abu ne mai daraja a wajen Allah wannan shi ne na abin da wanda muke tattaunawa kan kafara samun dalilin to za a dauka dama sai karshen wannan sai ki kanzar sahabbai wata addu'a da za ku yi dan asarwa ya kawo ana yin ta yace dubur sakat maktubat ku yi wannan addu'a a bayan sallah ta farilla me ya addu'ar yace Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat ya Allah ina roƙonka aikata alkhairi kin kana roƙon Allah ya ma muwafaqa kan aikata alkhairi ka rabu da magana Allah ya baka damar aikata alkhairi wa tarka almunkarat Allah ya baka damar barin abin da Allah bai so shi ba kai alkhairi kuma ka balla Allah ya baka damar aikata alkhairi kuma ya kare maka barin barin abin Allah bai so wa hubbul masakin Allah ka sa mini san talakawa masu karamin gari ka sa maka san su ka za ka tabbata musu ko Allah wa an ta gafila da yau Allah ina roƙon ka gafarta mini ka ji kaina wa za a rasa fitina ta ƙomin Allah in har za ka fitini wasu jama'a ta ƙasa cikin fitina Allah ka amshi raina ka nan wannan fitina kan shi fitina Allah ina roƙonka wasa laka hubbaka ko ba mun yuhibbuka Allah ina roƙonka ka bani daman sanka da san duk mai sanka Allah kuma ka sa mun san dukkan aiki da zai kusanta ni zuwa gare ka ya Allah wannan addu'a ce mai muhimmanci ana ta fara sallah a cikin sallah ka fara da a karshen tahiyya za mu ce a wurin addu'o'i sai annabi ce wannan moliki ne addu'a ce ta gaskiya molikin gaskiya ne ku karanci wannan addu'a kuma ku karantar da ita ga lafazinta Allahumma inni as'aluka fi'la alkhairati wa tarka almunkarati wa hubba almasakin wa an taghfir li wa tarhamni wa idha aradta fitnata qawmin fatawaffani ghayra maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik ada kenan ana da bayan tahiyya da wa annabi sallallahu alaihi wasallam faralla a tahiyyar karshe ruwa ta zo wannan shi ne kenan nan to nan kenan nan kaga zaka ce kenan ce wannan wannan tattaunawa ta tabbata a sunna shi bin kasir kamar ko usaimin ya ga wannan shi ne tafsirin wannan ayar da sunna shi magana ta gaba masu ganin ana magana ne ta gaba shi ma nasin qur'ani za mu ga gaba shi ba tattaunawa ce a bayan wannan arzana Allah da ya ce mana ka gaya musu ma kana li min ilimin bil mala'il a'la in taqtasimun ka gaya musu ni ba ni da wata masaniya game da jama'a ta sama lokacin da suke tattaunawa in yu in yuha ilayya إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ya ce in yi wa ilai bi ma'ana ba a mana wahayin wani abu ba illa in zamanto an nazirin da kenan ba a bisa kan wahayi an mana wahayi ne dan in zamanto mai galgadi karara ba wani ɓoyo yani aiki na galgadi jan hankali ce matsayina na manzo da aka mana wahayi Allah ce gaba
إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون na'am إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين na'am wannan iya cikin abin da aka tattauna idza qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin ka ba mutane labari lokacin da ubangijinka ke gaya mala'iku cewa zan halicci wata halitta mai suna bashar dan adam mutum amma zan yi shi daga laka wanda wannan kayan maganin su duk Allah ya sanar da su da matsayin halitta da zai yi mai matsayin za ta zama to khalifa mana al'un halitta ce ba kun za ta wuce ba a za ta zama to ɗaya tana maye ma juna kan za ta rika maye ma juna sai a zama khalifa kenan a saman ƙasa a lokacin zama ga mala'iku kwarai abin ya ba su mamaki kan zama ga anan wanda zai kawo wa shi ta matsala a nan makaranta ta gaba Allah da ya ce da ya gaya musu cewa zan halicci mutum daga laka fai za sa waitu wani fakatu fi ne ruhi faƙa wula kusa jiki wannan halitta tawa idan na daidaita halittar shi kada sa waitu wanda fakatu fi min rubi da ka kenan dan adam an yi adam da laka tun daga danya ta bushe ka sarka fakar kamar zaman kudin gashi kamar randa tulu kamar tulu kwankwankwanin ƙara haka Allah ya tsara kan shi haka ya adam sai da kai gangan jiki kamar ga haka aka shirya mu haka Allah ya kan shi kuma da ka sarka kalfakar ƙara yake laka ke kusasa yanzu an kama kan da kwankwan kwan Allah ya haka haka aka wa adam kurin gashi kurin kamar tulu ko koran da ake haka aka yi shi kurin sun dindin gashi na kurin an kama ga yin ƙara kalfakar Allah ce kuma bayan haka wani fakatu fi ne ta ko Allah ya busa ne ke zama mutum kurin ba wani kamaka ba wani kayan kurin kunne kai kurkur Allah ce na busa musu rai kenan idan na daidaita halittar shi na busa mai rai daga cikin ruhi na faqa ulahu sajidi ku haji ku yi sujada ga wannan bawa na wanda na halitta ta wannan hali wannan umarni da Allah ya bada fasajada da mala'ikatu kulluhun ajaba mala'iku gaba ɗaya kulluhun duka suka yi sujada ba a bar kowa ba illa iblis saunu ala ce kada minin jin fafasaka an amma rabbi sai aljani damin na shi ga mala'iku duk mala'iku duka mala'iku gaba ɗaya kamar sun gaba ɗaya ba wanda ya toge amma iblis damar shi ba mala'ika ba dama aljini ne Allah ce kare min aljini yana akwai masu uku isa mara tushe isra'iliyar cewa ai shi ma iblis mala'ika ne hamar suna alzazilu wa a mala'iku ma ya cikin masu ibadar Allah Allah ne ya jarraba wa aka ba haka ba ba daman iblis daman iblis ne aljini ba mala'ika ba annabi ke ba labarin cewa khuliqatil mala'ikatu min nur وخلق الجار من مارج من نار وخلق آدم مما خلق دائما هلت التبنشر هلت ملاكو قالت يا يسد حسكي يا هلت الجنة تبقى وطا هلت ما دبنشي yace ya halitta adam daga abin da adam aka safanta muku na na kasa ke wannan umarni da Allah ba da iblis ne kadai na yan uwa kayan maganar iblis hatta ya malakun sun mamaki harkar bakara zukar bakar malakun zai nufi alim khalifa وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونحن نسبح لك ونقد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال قال يا آدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون حسبك yan wa wani ayo don mu san me sababin kin sujada ta da aka ce su yi me dalilin suke sujada yi maka wani magana Allah ka ce wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa ka ambata wa mutane lokacin da ubangiji Allah ubangijinka lokacin da yake magana ga mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa ya san malakon mulki ya ce ya san da su ya gaya musu cewa zan sanya ma ƙasa wata khalifa halitta mai mai juna a saman ƙasa nan ya ka cikin mala'iku tun suna da labari Allah na Allah shi da kotu suna labarin matsayin wannan halitta shi suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun suka ce Allah ya Ubangiji za ka sanya ma ƙasa maɓannaci mai zub da shi alhali mu halitta ce masu tsarkake ka muna mata su biyan tsarkake Allah sanya wani halitta maɓannaci ya Allah ce ni Allah mara ta Allah akwai dalilin hikimar Allah ta tsara ka eh maɓannacin ne amma akwai dalili akwai dalilin ma Allah ya sa haka in wanda ya karantar da kai cewa halittar ɗan adam kuna gidan kana mamaki a yau duk wani mulki na ɓanna mai ci gaba da ilimi wanda ke da makamin kisa ba shi duniya ba duk mai kuɗi a duniya ji mai makami ne wanda ya kisa wanda ce wanda ya kisa ba ce kare ke na duniya kisa ya yi makamin kisa kare shi da mutum kenan mutum kenan haka Allah shi haka Allah ƙara kare shi maballaci ne ya zuba da shi ne daban na zuwa jini haka da zarka shi zama da zama zalaka cewa ba inda zai zamanto a saman ƙasa kowa waliyin allah ne kuma malaka bai da allah ko daya allah da haka da yinsu allah zai zai musar ko kawo su masu da yin zai su ba yanzu haka ne allah ce allah ya shirin duniya da mu haka ya ce zai kawo su bayi masu da yin su tuba ga allah kuma ya yi su da allah ya rage tuni ya wuta ya aljanna ko an yi wuta aljanzu da saku ne mutane ne kenan su ji wani wani tsarin allah ya kalaka kai shi kuma allah abin da suke ba da tambaya mutan kaza haka allah su ya ce in ni adam mana ta na san abin da mutum a lokacin da bada masa matsayin adam duk da su mala'iku ne suna rena suna kamar shi ba kowa bane ko allah wa allama adama al-asma kullaha ثم عرضهم على الملائكه فقالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء من ذلك فقال آدم ثم لا يكون يقول سنة كفا سي الله يشي مع آدم الله يسند آدم ونهب والنسوب يسند سوى آدم أسند شيء تقول لك وتي كم لو كوا بني با ma'ana ku ban labarin sun wani ku za mu kuna ce wani ababen haka ba kan wahala wadda da maka da shahud waye da an gama da shi waye kurin mun suna ba wani abu ne kurin ba na da a sunna kai dai mana sunna kaza kaza kaza ne wani ce da alkama da sha'ir da dawa da waye wani ce da garma da waye kaka ba kanka wala kunun tsaya suna wasu abu ne kuna suna wasu abu ne Allah ya gwada ma Adam ya san da shi sunan abubuwan amma aka tambaye malaiku me sunan wa'annan ababe qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah ai ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mushi Allah kai ne masanin yake zuka su kai sun bar kai mashi sanin su ba sani ba ba za ba sani kan wannan baba qala ya adam an bi bi asma qala ta adam to kai da adam ka ba suna kana wani ba sani ba ka ga ka ba su labarin suna na ba falan ba an ba'u lokacin da adam kuwa gaba daya ya ba su labarin abinda su ba su sani ba Allah ta alaba kullakum inni alamu dole ma da ba na ga mu ba na san gaibin sama da ƙasa na sa abin da kake koyewa ma na koye ka a nan kenan da ka musu kenan ba komai suka sani ba mun jingin ne amma da shi baiwa da ban ilimi wannan ilimi da Allah ba shi yasa dalilin wannan ilimi a ce kukan gaba daya kuma da kullun su da na ce ta girmamawa kaka ba kama da suriyar sun kwace amma ta mai ce shi da Allah ce yi mu wata kan bakon to a to ai adam ya ma malaiku da shi ma ai ba ku mutu ba ku wani da Allah adam ya ma malaiku adam Allah ce to kuma ce kake in wata irin zuba ruwanka Allah ce ya ce kake Allah ya halatta ki haramta abin da Allah so ki eh an halaka eh ga ga Yusuf ma ko an hawo ma shi Yusuf bai sallala kai wace ce shi an ce su bi sujada kai na mamar su kai ta ka ci kai aka kai muna mai jama'a addini Allah shi Allah shi karamtawa wannan kuma wanda zai yi na abu da makamantar kawala in mali sun gaisuwa ce mu Allah ana sujada wata sun kuyawa wata wasuwa wata sai gushi duk hana mu wannan wani abu ne da ba Allah abin da so ke sai wake da wannan sababin abin ke da shi ne Allah ya ma malaku su yi sujada to su sun yi gaba daya ba mala'ikan da ya ware illa ibn istakaba sai iblis shi kuma kurin kurin girman kai istakaba wa kana min kafirin kuma kin wannan sujada kurin guda da bai ba ya zama kafiri kurin sujudullahi an kare kun ya zama kawo ya kawo ce ma yanzu na Allah ce mishi قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا ابليس ما لا ما بس مغنى يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ابليس كيف يا انا كي سجدا ga abin da na halitta da hannuna me hana kai sujada astakaba da girman kai ne kai ya kamata ka tafiya girman kai za haka nan am kuntum min al-buqa da mutahishi girman kai ne za ka uku a kada kai kai adam mutum kana kai ne kama da shi me kika haka yace ai wala da jawa qala ana khairu قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين kaji iblis da ce wai zai ga Allah wai wai da dalili Allah ana khairu min aina hish an tamshi da tsawon ka hishi ko girman kai da ko ka hishi ne a zai ga dalili ana khairu min ni na hishi kuma dalili yace khalaqatani min nar to Allah ka halice ni ya ka san dalili ka yo Allah ka halice ni kage na ma yake Allah da shi Allah khalaqatani min nar Allah ka halice ni daga wuta wa khalaqatakum min tin shin kai daga laka daga shi a ce a ta hukun kiyas a duniya bin su har kiyas kuma ya wani ya halakata shi yaki ne yaki ne iya da ya za a yi wuta ta yi laka daraja wuta ke kona laka da babba ka ta laka ta gaba daya ya za a ce kuma wuta ta wa ƙasa sujada har da tabbata maka yanzu iblis daga wuta aka yi halakatar minna wannan abin ke wani su dalili shi cikin sujada ka dalili ya gaya ma Allah ka yi shi daga laka ni ka yi daga wuta na ka yi na yi shi wannan ka to bara ta bisa iyayenta ala takhruj minha قال فاخرج منها فإنك رجيم
Allah ya ce to yanzu fakhruj minha yanzu wannan nan ina ne ana magana aljanna maza maza yanzu wuta kuma fa innaka raji kuma kai an tsine maka an nesa da kai daga rama ta Allah ka a lokaci guda shi yanzu ta ta zama da ƙarin shi amma adam wannan ne adam uskun an tawazo dukkan janna saboda nuna da zaka shi kuma mala ta ba da zai rago shi ana to yanzu adam kai kuma da kai da matarka ku zanna da kai da matarka amma ku ci abin da kuke so a gidan aljanna amma banda wani itaciya guda ɗaya tak kan ku kusance ta za ku zalunci kanku adam na aka mishi kuma kai zamana kai kuma wuta na ce an mai hukunci na wuta ba ta wa duniya ba a lokacin ba a lokacin ba duniya ba amma an mai hukunci wuta da kawai rama ta Allah to shi kuma ga alƙawarin da zai fara daga babanmu me yace
وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين
to sai Allah ya hukunta wa iblis wuta daga aljanna kuma kuma tabbatar da tsinuwa ta mana tsinewa kai tsinin ne ne har tashin kiyama kana kantar da adam ce iblis musa ka ba dama ka yi banna ka tuba allah ya yi maka amma shi iblis tun farko allah gama da shi ya kan hurce ma allah allah ya tsina albarka kuma tashin kiyama ba da mai tuba allah ya tsare tashin kiyama biskun dan wuta ne biskun dan wuta ne tabbas shi ba wani magana tuba ya tuba akwai masu yawon kisa wai wa an ce wa har yanzu akwai magana an ce inda ya ya suje da kabar adam har yanzu za ya yi shi amma shi ne ini shi ne kiyawa a an kare Allah kare Iblis dama ta kare ta huce ta huce mishi kurin kai kana cikin tsinuwa ta har tashin kiyama kuma ya san da Allah ya kare da shi yanzu me ke nema ya banna ko banna ke nema a yi rubba kowa da sa ya ce ƙada rabbi fa'anzirni Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun hajji makwallici wai yanzu wai ya san sashi da ƙare sai ta rabbi ya Allah fa'anzirni ila yawmi Allah a ɗan dakata mana a bar da ka kashe ni har a taro su wani kiyama kenan shi zai mutuwa har kiyama ta zo haka ya nema a bar shi amma Allah ce a a ƙar قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
kenan Allah bai ba shi ba abin da ya nema na har tashin kiyama amma za a bar shi fa innaka minal munzarin kai za a ba za a dan dakata maka amma ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani lokaci na wata rana sananna a wajen Allah amma ba ka kai ma ka mutu da kwa mutu da kiyama da kai amma za a dan dakata maka dan lokaci sananne to tunda yayi shi yanzu an ba shi dama kenan za a bar shi ya rayu tsawon rayuwa kuma ga dalilin wannan hallaka da ya samu ga sababin tattin sujada da adam a nan ya ce kalafa bi izzatika قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين kalafa bi izzatika ya ce Allah shi suke na ta kasa yanzu ko shi ya san ya gama ya gama zai banna keta ya ce Allah na rantse da buwayarka al-aziz na rantse da buwayarka Allah da uhuyar nan ajin wa'annan a adam ya shi ya ce na rantse da girman ka duk kai na halakar su kai na halakar da su amma illa ibadaka minhum mukhlisin ya san da akwai wasa da kowa wanda kun za su tsira eh wasu bayin ka wanda ka zaɓa al-mukhlisin daban al-mukhlisin daban mukhlisin bayin ne wanda suke tsarkake aiki to amma na ake mukhlisin kenan bayi wanda Allah ya zaɓa da kai ada wanda Allah ya zaɓa su suka zama bayi masu aiki na Allah ko magana ke nan abu da zai koma kenan ya tabbatar da bai iya batar da wasu akwai wasu bayi na Allah wanda bai iya halakar da su shi kuma Allah bai ce bai yawa ba qal fal haqq قال فالحق والحق أقول na'am لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين qal Allah ce fal haqq mujahid ta ce kan Allah mana Allah ce ni ne gaskiya mana anan haqq kuma fal wal haqq aqul gaskiya nake faɗa ni ne gaskiya kuma gaskiya nake faɗa la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah ya rantsuwa da girman cewa lalle sai na cika ni kuma jahannama da kai da duk wanda ya bi ka a cikin gaba ɗaya wanda ya bi ka bayan sun za ka masu sun nuna ka cewa wala kasa daga alaihi duk zannin fata ba wala fata mamni ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبع فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين Allah ce wala kasa daga ibnu iblis wannan abin da yi Allah ya ce ya gaskanta zaton da yi abin da ya wani wani tun farko Allah ya ce ya gaskanta fattaba'u diyan harba sun bi iblis illa kalilun ya wata jama'a ɗan cikin masu kimani kina abin da ya wata ya samu ya samu jama'a cikin ya da tabbas kuma nan tsuwa Allah ya nan ba abin zai faso ya Allah ce gaba قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين in huwa إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين قل ما أسألكم عليه من أجر kaga ya musu wannan da'awa da nake yi bin tambaye ku wani lada na wa'azi na kira da nake bin kowa ko ne ma kuma wa ma ana min al mutakallifi ni ban cikin masu kaga kenan ya bin da aka ya mun dai ba da ba na yi barka sai ta wannan shine ma'ana al'asaban Allah kai shi bai dalawa bai kara yanzu aka gaya mai haka yake fitarwa haka yake aikatawa ba daɗi ba ƙari to idan manzon Allah da Allah ya aiko fito na rasulun da bai wani abu da karan kai shi ya ƙara kawai daɗa sai kai dan bida ake dan bida ake shi ne zai gina kamata a ƙara kaza na filoli na ƙara ɗan wani abu ne a ƙara a kaza ko nan a rage kaza ajin bida ke nan shi ya sa akwai sauran hannu akwai kowa shi na bida duk dan bida haka ne duk dan bida addini dan bida addini yanzu ma ko wuri tun dai ba yanzu ma ko wuri yanzu ma ya samu da kullun sabo yake dubo mu da yace to kenan ni kaina banda cikin masu kaddafawa kenan da dai ba ni ba kai in huwa illa zikrun alim wannan kuma alqur'anin ba qur'ani matsayin shi galkaci ne da duniya gaba daya da mutum da aljini gaba daya wala ta'lamunna nafa'u ba kuma za ku san abin da suke labarin da yake badawa kun ga ko ba da wuce kaɗan ka ko san gaskiyar magana shi na sanar da ke cewa ya bi na adam in zalmau ya cika khabar da ke lokacin da ka mutu ka ka ta Allah saka ba kana mutuwa ka shiga komi sabon rayuwa ka ga me yayi kai ko kai ba shi na fara habar ke wanda mutuwa ka habar da ke za ku san gaskiya abin da ba da lokaci wannan duniya ke ba amma da ka mutu ka kare ka san matsayin ce mutum iya mutuwa ka ji farkon matsayin sa matsayin shi kuma wani Allah kuma tun wani mutuwa ka matsayin tsakanin kaɗan nan muni mu sani ba yan kallo amma kai kana ana ɗaukar ka kasa a ne aka da kai Allah sa da kira mutum imani Allah kai da tsakanin Allah mu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh